الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
آه، درس نبي كنان أتكن للتابع ألفية التوحيد واللفر الشيخ وليد بن راشد السعيدان آه، حفظه الله أولا يني كو آه، رانا تا لهدي sha ɗaya ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya muwafaka da 23 ga watan biyar shekara ta 2021 to mun tsaya a baiti na 27 yau za mu tashi a baiti na 28 ko to madalla بلتي هذا وليس من الطوائف من يقوم بخالق بخالقين صفاتهم بسوية قالوا وليس لمن أقر به فقط حظ من الإسلام دون شهادة ولقد أقر المشركون به فما صاروا به من أهل هذه الملة قالوا ويلزم من أقر به إذا توحيده سبحانه بعبادتي هو أعظم البرهان أن إلهنا بالحق يعبد دون أية شراكة لا يملك التدبير والتصريف في هذه الأوالم غيره بالقدرة تيجي بدأ بياني أكن أبندا wato ya shafi a ƙasam na tauhidi wanda ya fara bayani akan alƙismul awwal shine tauhidin rububiyya shine isbatu af'alillahi subhanahu wata'ala law wahdahu la sharika law tabbatar tabbatar da ayyukan Allah gare shi shi kadai wannan ana kiransa da tauhidin rububiyya to yace a su mushrikai wayanda suka yi inkarin wannan tauhidi kamar ya ba mu misali wasu daga cikinsu irin su fir'auna irin su almanawiyya almajus masu cewa allah biyu ne ilahu nur da ilahu asharri ko kuma azulma tana magana mana to shine ce haza shi wannan lamari walaisa ba a samu mina tawafi daga cikin a ƙungiyoyi na kafirai manya kulu wanda zai faɗa bi khaliqina cewa ga wasu alloli abin bauta sifatuhum bi sawiyati a ce kuma wai duk sifofinsu daidai wa daida ne hatta su waɗancan da suka ce Allah biyu ne Allahn haske Allahn duhu to ai sun bambanta sifofinsu Allah haske shi yake kawo alkhairi Allah duhu shi yake kawo cuta eh to kaga sun bambanta cewa sifofin nasu ba daidai bane ba su ɗayanta waɗannan sifofin nasu ba to ta yaya za a yi a ce kuma a ɗauka sifofin Allah a baiwa wani kaga ai ba zai yi ba yana magana ne akan raddi game da su a sufiya da suka ɗauko a tadbir da a tasrif ko a tasarruf suka baiwa wasu auliyawu cewa suna juya duniya su ma kaga sun ɗauko wani aiki wata sifa ta ubangiji sun baiwa wasu alhali hatta cikin tawa'if waɗanda ma ba su da Allah ba ba taɓa samun wata ta'ifa wadda ta ce ga alloli biyu ko uku ko hudu ko saba ga haka amma kuma da sifofinsu ɗaya ba hatta masu cewa Allah biyu ne kaga sun bambanta wannan yana kawo alkhairi wannan yana kawo sharri kama mu cikin masu da'awar musulmi an samu waɗanda suka suka daidaita Allah da halitta wajen ayyuka sai a ce aikin da Allah ke yi wali imana yin shi kaga babu hankali babu to shine yake musu raddi anan hatta waɗancan da suka fi ku shirka ba su yi irin wannan aiki da kuka yi ba ba su taɓa daidaita wasu halittu ko wasu alloli ta fuskar sifofi ba ku kuma gashi kuna ƙoƙarin daidaita Allah da wani wai wali wai shi wali hmm? to ƙalu su malamai sun faɗa walaisa bai zamo ba a ya ce liman ga wannan da a ƙarra bihi wanda ya ce shi ya yarda da tauhidin rububiyya fakat kawai to walaisa bai tabbata gare shi ba hazzon wani rabo min al-islami na musulunci wannan ba a kira ne musulmi don kawai ya ce shi ai ya yarda da tauhidin rububiyya ya yarda da Allah ka komai komai Allah ke bayarwa amma fa shi shi ɗaya yarda da shi bai ƙara ba mala ya ce duna shahadati in dai ba tare da ya ƙara da shahada la ilaha illallah ba. to sai in ya haɗa su tauhidul ibada kenan wanda zai zo daga baya to da haka tau- eh, tauhidul rububiyya la ya kafi baya mai da kai musulmi don abu jahal ma na da shi to kaga duk duniya ko babu wanda ya taba cewa abu jahal musulmi ne to wannan shine falakari a ƙarar mushriku na bihi ka gani haƙiƙa mushrikai sun tabbatar da wannan tauhidul rububiyya fama saru bihi amma ba su zamo dalilin wannan tauhidin ba min ahli hazil millati daga cikin wannan jama'a ta musulunci ba ba sa ciki ƙalu malamai sun faɗa wayal zamu ya zan tilas yana tilastuwa ga man a bihi duk wanda ya yadda da tauhidin rububiyya ko izan ya ce a wannan lokaci to shi yadda da tauhiduhu subhanahu wa ta'ala bi ibadati Eh, ya zan lazimi gare shi shi yadda da tauhidul ibada shi yasa suke cewa tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya in dai har ka yadda da komai Allah ke yi to ya tilaste ka ya zama ma lazim ka yadda da ba wanda ya cancanta abota musu yana to me rage ka ce Allah ya yi ka Allah ka baka abinci shi ke baka lafiya shi ke kashe ka shi ke raya ka amma kuma wai ta abu da gaira to ƙalu a huwa a azamul burhani wannan babban dalili ne mai ƙarfin gaske ga masu bautar wani Allah kuma suna da a wasu musulmi cewa anna ilaha na hakika abin bautanmu yi ubadu bil haq ana bauta mai da gaskiya duna ayyata shirkati ba tare da kowace irin shirka ba Eh, in dai mun yarda da cewa Allah shi ke yin komai to wannan babbar hujja ce mai karfi kan cewa Allah maɗaukakin sarki ba za a bauta mai da kowace irin shirka ba ba a haɗa shi da wani annabi ko wani manzo ko wani mala'ika ko wani wali kowaye duk abu in dai ya shiga cikin musamman ibada to ba a hada Allah da wani ciki Eh, komi kankantan abin nan ko da musahabi ne in ka hada Allah da wani to ka zama mushiri to yana da kyau kowa ya san wannan la yamliku tadbira babu wanda yake mallakar tsatsara al'amurra wata surifa da jujjuya su shirya al'amarin a shirya shi ba wanda ke yin wannan sai Allah shine a tarbiyya juya shi a kawo wannan yau misali yanzu ga rana wani lokaci duhu ya shigo wani lokaci a ruwa wani lokaci babu ruwa wani lokaci damana wani lokaci sanyi wani lokaci wani lokaci kaza ba mai yin wannan in ba shi subhanahu wa ta'ala ba fi hazihi alawalimi a cikin wayannan halittu gairuhu subhanahu wa ta'ala bil qudrati kuma tare da ikonsa ba wani ke taimaka masa ba wan naf'u wad durru ka sani duk wani amfani shine al listigraqil jins duk wani jinsin amfani kowane iri ne wadurru duk wani jinsin cuta kowane iri ne an gani almuqaddar wanda kaga an kaddara maka ko an kaddara ma wani fi'ilu to wannan abin aikin Allah ne karka azama kowa hmm? saboda haka duk abin da ya same ka ka ɗauka cewa aiki ne na Allah wadda shi ne musulunci amma da ka azama wani to an samu matsala walman'u hanawa a hana ma arziki a turo ma talauci wal i'ta'u a baka kyauta a baka arziki ko ilimi ko a hana ma ilimin kana ta karatu amma Allah ya rike fahimta To Allah ya- Allah ya tsare mu to minhu eh ba lahin malamin da ke koya mana ba daga Allah ne eh kakka kakka azaba kowa abin daga Allah yake duk abin da kai ka kasa fahimta daga Allah ne in dai har tabbas ka yi kokarin ka fahimta baka fahimta ba shi ne ai. a sai ka yi in har ka yi ka yi ka yi baka samu ba misali to ba ba alhamdulillah ana samu to ka gani wannan kawai min babil misali duk wanda zai yi karatu babu shakka sai sai ya samu wani abu ko da dai kaɗan ne to shi ilimi dama bai da kaɗan eh tun da dama Allah ya ce kaɗan an ka ba mu wa ma utitum min al-ilmi illa bi qalilan min al-qilla qalilan din ma sai da Allah ya kawo shi na kira saboda dalala akan karancin ilimin ya karanta sosai kuma aka yi amfani da lafaz min haisu siyagati wa min haisu alwadai shi kan shi lafazin ko da an sami ma'arifa to yana nuna ilimin karami ne ko da cewa an kai wa ma'utitun min ilmi illa alqalila to ko haka aka yi dalala ta- ta ta waza'in lafazin yana nuni akan cewa ilimin karami ne amma sai Allah ya kawo shi da kira ce illa qalilan jiddan da ilimin nan da ake ta kuwa akwai ɗan kaɗan ne ne abinda Allah bai bamu ba ya fi yawa ninkin ba ninkin da hikimati to a yana yiwa ka tsaya kana wasa wasi ya aka yi Allah ya bawa ne kaza ni bai bani ba ko ya bani bai bawa ne ba to akwai hikima rubbama la ta'lamuha amma wallahu ya'lamuha eh saboda haka in ka ga Allah ya ba wani wani abu in ka tsaya sosai kai nazari kai ko sai ka ga Allah ya baka wani abu wanda bai bashi ba eh bai yiwa Allah ya kwashe komi ya ba wani kai ya barka zero Eh, akwai wata ni'ima yana yiwa kai baka dauke ta wani abu ba eh eh amma ni'ima ce ko ba haka bane to ka gani wa huwa allazi yuhyi shine wannan da yake rayarwa wa yufuni yake kare abin da ya ga dama ya karar da shi shine kashewa man ya sha ga wanda ya ga dama wa yu'izzu za ya ɗaukaka wancan ko wannan wa yusibu zaka bi zillati ya samar da wancan da kaskanci ya ba wannan sarauta ya ajiye wannan ranar da an ka tuɓe ma wani rauni rana aka naɗa ma wani to dufa yake Allah karka azama kowa wannan duk yana cikin tauhidul rububiyya ba mu kai ga tauhidul ibada ba wa huwa allazi yughni wa yufqiru Allah shi yake wadatarwa kuma shi yake talautawa ya fata ya kai dan saurayi in kaga ka- ka nemi kuɗi ka nema ka nema ko ka riƙa Allah ya amshi eh eh ina sun kai eh tunda abin kala kala ne wani Allah gaba ɗaya ya hana masa ya nema din bai samu ba. wani sai ya samu ya samu ya kubci wani kuma yana dab da ya riƙa sai ya hango su yana batun ya zura hannu sai a kwaɓe hannunsa to duk daga Allah ne duka yake Allah ne wani kuma sai Allah ya bashi hmm? wa yudhillu kuma Allah yana batarwa Eh, wani za ka gan shi ga karatu ga karatu amma batacce ne in an tara ilimin in an tara ilimi ne an kasa shi kashi ɗari kila kai naka ko guda bai amma kuma kai akan shari'a kai ka san wannan aikin Allah ne ba aikin mutum ba ne bai baka kai shi karatu ba amma kana ta hango kurakuransa Eh, amma ga karatu zai baka karatu haka mutu to duk wannan aikin ubangiji ne amma mutane ba sa gane ba mafi yawa adalan duka Allah yana yin haka ne saboda adalci kakka cewa ya zalunci wancan a'a ba zalunci man ya sha ga wanda ya ga dama batar wannan bi dalala da bata shine wa yudillu bi dalalati shi ilimi wasila ce ta shari'a ba wai shari'a bane dan ka samu ilimi ba shi ke nuna ka zama murshidi ba a'a wasila ce kamar da in kana son ka je kan dole sai ka bi hanya in baka bi hanya ba yawa amma in ka bi ana tsammanin to haka ilimi in kan nemi ilimi ana tsammanin ka samu shari'a ilimi wasila ce shi ba shari'a ba ne karan kansa na'ura ce wadda za ka yi amfani da shi sai ka gane gaskiya Mhm. to wannan shi ne wa huwa allazi ya ce wa bi fadlihi kuma Allah ta'ala saboda falalarsa in sha in ya gara ma rahamata abdihi ya yi rahama ga bawansa bayan munni sai ya yi masa baiwa taufiƙan saboda dacewa bi kulle hidayati sai ka ganshi ya samu dukkanin wata shari'a ko wani bawa sai ka ga Allah ya mai rahama ya zama lahiya lau akwai aƙida mai kyau akwai imani lafiyayye yadda Allah ke so to wannan falala ce ta Allah Eh, kare ya alfahari ma sha a kana abinda Allah ya ga dama shi yake kasancewa fala yu'aradu amruhu ba a fito na fito da lamarin Allah duk hukuncin da kaga Allah ya yi to karka kakka gitta masa kyale masa kayansa an gane to irin yadda matarka za ta yi hukunci ka walwale ko ka kama faɗa ka tadda jiyojin waya to shi Allah ba haka aka yi. in ya zartar da hukunci ko a kanka ko a kan wani naka ko a kan kowa to shi kenan ka sallama in ƙala kun in har Allah ya ce zamo lishai ga wani abu kana abin zai kasance bi kudurati da kudurarsa shi Allah wa huwa allazi a'ata al-khalifata khalqaha kuma Allah shi ya baiwa halitta ita ce al-khalifa shi ya baiwa halitta khalqaha halittata mana duk wata halitta da ka gani to Allah ne ya bata wannan halitta wani za ka ga halittarsa mai kyau wani halittarsa la, la ba'asa biha eh wani matsakaici wani baya-baya haka ne to duk wannan Allah shi ya yi wannan tsari hukuncin sani an gane ko? allazi a ata kulla shay'in to wannan shi ne sai ce wahadar jami'a Allah ya shiryar da aljami'a wato halittu gaba ɗai hidaya kashi-kashi ce akwai hidayar da kowa ya same ta har da fir'auna wannan ana kiranta da hidayatun amma gani gamammiyar hidaya ce ita ba ta da alaka da tauhidi ko abin nan shine Allah ya baka bayan ya halice ka sannan kuma sai ya sanar da kai kai abubuwan da suka cancanta da kai haka ya halicce jaki kuma ya ba shi ilimin ya gudanar da abubuwa ne wanda suka dace da shi kuma ba zai shigo cikin naka ya ce naka zai ara ba kai ma yadda ba za ka shiga cikin na eh to wannan shine hidaya Aha. yadda za ka sha ruwa da bayar da jaki kuma ba wanda aka koya ma yadda za ka yi bacci da bayar da yadda za ka yi kuka da bayar da jaki to haka wannan shine hidaya yadda za ka yi tahiya da bayar da shi ba zai yi tahiya da gaga Allah ya bashi hidaya ke almuhimmi dai ya san nashi ba ruwa dai da abin da ba nashi ba wal kullu muftaqirun kuma dukkanin halittu kowa da ka sani mai bukatuwa ne bi zatihi a karan kansa shi halittan ilaihi zuwa ga Allah wai ba wata halitta a duniya wadda za ta ce wai ba ta da bukata da Allah in ma Allah ya haita mutunta ba ta da matsala babu ta hmm? ka gani saboda haka ko dai baka bi Allah ba to akwai abin da Allah kai ma Mm. ko shi ɗaka kawai ya riƙe eh to to a dawo ƙasa ƙasa ya riƙe ma ɗaya fitsari ya hana ya hana fitowa eh ya hana ma fitowa to kaga sai ya wa huwa al-ganiyyu shine mawadaci bi zatihi da zatin sa shi Allah an hajat daga barin duk wata bukata shi Allah ba ya da bukata bai neman komi ga kowa eh ganiyyun ne bi nafsi amma shi dai haka wal abdu yamliku mulka hasrin wabtida to ta iya yiwa ka ce to ai mun ga garin mu akwai sarki wani to ya za a ce komi Allah ka yi aiwa ne ma sarki ne ya ce a'a akwai bambanci mulkin Allah daban na bawa daban shi bawa yamliku yana mulki mulka hasirin sarauta takaitacciya akan wani lokaci akan wasu akan wani yanayi duk sarautar mai sarauta ba komi yake iya ba kuma ba kowa yake mulki ba ko ba haka ba kuma ba koyaushe yake mulki ba kuma sai abin da an gaba shi kaga mulki ne takaitacce ne amma mulkin Allah gamamme ne shi kuwa ƙarƙashi ne yake wabce da kuma mulkin bawa yana da farko akwai sadda an kai bikin naɗa ma sarauta a matsayinka na sarki ko emir in ma gwamna kake akwai sadda an ka rantsar da kai ko shugaban ƙasa to Allah ba yaushe an kai biki to kaga akwai bambanci tsakanin sarautar Allah da sarautar bai to shi ya kamata a kiyaye kaga babu iskali wa ilan qita'in bil fana wa bi bai'ati kuma cikin abin da ya bambanta sarautar bawa da ta Allah ta bawa tana yankewa in ma gwamna kake sai ka ji an ce wai akwai wasu shekaru wai da sun kare shi kenan wai an sallame ka ta yanki in ma sarauta ce da ba a abin ga to in dai kan mutu a yi shi ke in kuma an cire ka to ta da yanki shi ko Allah tun azal ya fara yake da sarauta kuma har yanzu ba taɓa canza shi ba kuma ba a canza shi to shi ne bilfana da karewa bai bai'atin kuma sai da aka yi ma camfa sai da aka yi ma mubaya kila shura aka samu suka zo suka zaɓe ka ko zaɓe aka yi aka zo aka jefa ba ƙuri'a ka ci to shi Allah ba balma kila sai da ka yi kamfen to shi Allah ya yi to kaga wannan shi ke nuna maka mulkin Allah daban na bawa daban ba guda ba ne warrisku arziki da hagani makasumun abin rarrabawa ne wa yi kuma ana neman sa ne ba wuri guda Allah ya aji arziki ba rarraba shi an gane hikimar rarrabawar saboda kada wajen nema ya zan wuri guda domin iya zan wuri guda ne kuna da yawa cinkoson ku zai hana ni wani ya samu a ba sai Allah ya rarraba arziki eh wani daji arziki ne yake wani kasuwa wani ofis haka wani cikin ƙasa to shi ne makasumu kuma yi tulabu kaka kwanta eh ka ce wai kai ai baka nema ana mutawakkilun alallahi awa eh tunda in ka ba wuri guda yake ba an rarraba shi da aka rarraba shi kuma kowa Allah ya hore mai inda zai je ya nemi shi hmm? sannan in ka bi waccan hanyar kaga baka samu mutu kana iya canzawa tunda eh sai ka canza ka je gona ka shiga ka tashi baka tashi ba to sai ka shiga kasuwa har akai ga abi kuma duk hanyar da ka bi in ba can Allah ya rubuta ka samu ba za ka samu yau da Allah ya rarraba to Allah ya rubuta sunan kowa inda arziki ne yake shi yasa in ka bi wata hanya in babu sunan ka can in ma ka samu sai Allah ya mishi ko ya turu kattan ban za su kwaci shikenan to Allah ke duk wannan aikin Allah ne to kaga babu wanda ya san ina suna ne yake ko yawa in ka ce sai a gwamnati za ka yi kuɗi yana yiwa sunanka bai can babu list ɗinka can a wurin Allah to sau da haka takardun banza na haka tara kaga sai ka ɗan raba can inda kan rena yana yiwa can ne sunan ka yake kuma can arziki yake amma ba ka gani na'am daidai gabar Mm.
da yawa wasu na boko na kamar kamar ita wannan to ai wannan kuskure ne kuma kashi 90 cikin ɗari a kan ba sunan kowa a cikin bokon ba kuma kowa wanda da kan dole ta kamar shi ai wasu sun yi boko amma suna cikin talauci da yawa ba su kamata na kan ya gani don wanda ya shi abin da ya kamata boko yana da kyau ba a ce ka yi shi saboda matsayin ilimi kawai don ka ilmantu wannan shi ne ya kamata ɗin ne yawwa in dama ta zo na a samu kuɗi a samu arziki sai a samu to sai ka zauna lafiya kaga sai ka zauna lafiya kaga a nan in ma kayi baka samu ba ka zargin Allah ba ka zargin gwamnati na yi digiri na yi masters na yi kaza ba a bani aiki ba ai ta zagin shugabanni Malam galibi ba su karatu ba su ne za su dogaro da kansu.
to shi ne matsala Eh, shi ne matsala Sai ka karanci Hausa.
ka zo ka yi ta yare to, eh, Ko sos da zo ka ta to alhamdulillah mu dai nan tun da ɗalibai muke kaga sai mu yi ƙoƙari mu mu gyara wannan tunani ko ba haka ba saboda haka shawarar da zan bamu mu ɗan raba hannu na neman arziki wurare daban-daban inda Allah ya raba mu samu kaga sai mu samu ci kan mu dogara ga abu guda ko kasuwanci ko noma ko boko shi kaɗai a ɗan rarraba Hmm? ko ina dan tattaba da sana'a misali da sana'a ma huwa hiya hiya al-asl ita ce asali sana'a to in babu jari ba sai ai sana'a ba sana'a ita ai la ta tajo ila jari Eh. amalul yadi na'am in to ai kala kala ne in baka iya wannan baka je kai wannan suna nan da yawa almuhimmi dai ka a tsaya ga abu guda ko kawo kawo tunda abin sirri ne ko menene inda ya halatta ai ba matsala Mm? to ya fata ya kai saurayi bi tawakkulin kuma cikin kane ma ka dogara ga Allah kakka ɗauka wai neman naka shi zai baka arziki kamar yadda muka bada misali yanzu. ka je kasuwa ɗin ka nema kuma ka dogara ga Allah kawai shi ne tawakkali kakka rufe kanka cikin ɗaki ka ce ka dogara ga Allah sannan kakka je kasuwa kuma ka ce wai nan ka- kasuwancin shi zai baka arziki ko kwalin da kan nema shi zai baka arziki a'a wa ya fa'alu ma fil qudrati kuma Allah yana aikata abinda ah, yake cikin ikonsa ma'ana babu abin da ke fita cikin ikon Allah wa qasimuhu to sai kaso na biyu tauhidul ibada tauhidul uluhiyya yanzu ya gama magana akan duk wannan yana babin rububiyya ko to sai na bauta Mm, babba kenan Mm, to shi ya fi wancan faɗi shi yasa bayanin shi yana da yawa sosai to shi da ya ce wa ƙasimuhu asani azimun ya fata a gani na biyunsa kasonsa na biyu to babba ne ya kai matashi shine tauhiduhu bi ibadati subhanahu tsalkake Allah da bauta ta Allah da bauta tsalki ya tabbata gare shi wa huwa allazi nazalat bihi kutubul huda kuma shine littattafan shari'a suka sauka da shi eh al-kutubul munazzala as-samawiyya bar at-taura al-injil al-qur'an az-zabur duka sun sauka ne duk da ita zabura galibi a zakaru ne ba littafi ne na shari'a ba na hukunci-hukunci zabura littafi ne na azakaru da tasbihati da sauransu Eh, a baya ta injila da attaura da alkurani su duka ta hada akwai alhakam akwai zikiri da salati eh, da tasbihati da sauransu da tauhidi to saboda wannan tauhidi suka sauka kuma galibi duka shine annaba dan shi wancan bai da matsala bai da wahalar fahimta sai dai wanda ya sa kangara yauwa amma wannan shi adda matsala to shi yasa shari'a ta bashi muhimmanci wajen bayani kuma za ka ga ƙur'ani ya yi yawan magana a kansa bauta bauta an gani saboda shi ke da matsala sosai za ka ga in ma Allah ya ambaci tauhidin rububiyya yana ambata sane a istilzaman lil mushrikina saboda ya lizinta musu cewa tun da kun yarda da wannan bangaren to mi zai sa kuma kuna jayayya da wannan bangaren ba ku yi saɓani ba game da tauhidin rububiya to mi zai sa kuma ku ku yi saɓani ga tauhidin ibada Hmm? to wannan shi ne sau da haka babu wani annabi da ya zo duniya wanda bai bai tsayu da karantar da wannan ma wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wa jtanibu at-taghut ta wannan ke kowane manzo ya tsayu game da wannan babin to shi ne wabi hibta da ko rusulul kirami bi da'awati da shi ne manzannin allah masu karamci suka fara da'awa da shi duk wani manzo da shi ya fara bal kulluhum kai ba haka ba dukkansu bu'isu bihi an aiko su da wannan tauhidi ne dunam tera ba tare da wani jayayya ba ko shakku min nuhin tun daga kan annabi nuhu awwalihim shine na farkon su li khatmi risalati har zuwa ga wanda yake shine marifin risala shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa allazi shine tauhidin da rafadathu umamun madat al'ummomin da suka gabata suka yi watsi da shi fi ma maza a cikin abin da ya gabata na zamani fastuksilat bi uqubatin sai aka halaka su da uquba saboda haka mafi yawanci al'ummomi da aka yi wa azaba to a babin wannan in banda irin su fir'auna su biyun suka hada eh shi ya yi fada da tauhidin rububiyya kuma ya yi fada da tauhidin uluhiyya duka gaba ɗaya amma mafi yawanci al'ummomin da aka halaka su da hukuma to saboda wannan tauhidin ne kamar mutanen annabi nu duk shekarun nan da yana da awa za ga eh yawwa don bauta sun kai goma a bauta wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa wala yagusa wa yauka wa nasu kaga bautar wani Allah kenan to sai ce wali ajalihi kuma saboda wannan tauhidin khalaqal ilahu ibadahu Allah ya halicci bayansa Allah ya halicci bayansa ne saboda shi wannan tauhidi yawwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud ka gani sai ya ambaci tauhidul ibada to shine al maqsud min al khalq insan wa jinna bangaren mutane da aljannu wa huwa awwalu shari'ati kuma shi ne farkon shari'a ma duk wata shari'a to da shi take farawa kaga babba ne wa haqiqatut tauhidi haza to abinda a haqiqanin ma'anarsa shi wannan tauhidin ya fata ya kai matashi an tu'mina kai ka ba da gaskiya bi anna kulla ibadati game da cewa dukkanin bauta haqqul lirabbika cancantar ta ya kaɗaita ne ga Ubangijinka. Duk wata bauta, to ana sarrafa ta ne ga Allah. La sharika lahu bi, kuma Allah bai da abokin tarayya da shi a wannan bautar. An gani? Yauwa. Sarfan kuma ko sirfan. Sirfan wa mahaban, kuma bautar na ana yin ana ainihin wato kaɗaita shi da ita shi kaɗai akan tsantsance shi ba tare da an haɗa shi da wani ba mana akan tace wannan ibada ga Allah kaɗai wa mahaban akan faranta wannan ibada ga Allah kaɗai abinda ba a gurɓata ba da wani abu na datti ko baki shi ake kira almahab a luga duna ayyati shirkati ba tare da wata shirka ba fahuwal ilahul haqq shine Allah na gaskiya amma ma siwa hu amma duk abin da ba Allah ba fa batilun hmm? ba ta ce ne min duni ayyati miryati kuma ba tare da wato wani kwankwanto ba la hazza fi halil ibadi ita bautan nan bayi ba su da wani rabo a cikinta wa in alaurutwa ba ko da sun sun kai kololuwa wajen darajoji Eh, komai darajar mutum to bai da wani rabo game da bauta ba a bauta masa kaman fazu kama waɗanda za a cewa sun rabauta bi fadli wilayatin da sam- da samun falala ta soyayya ta ubangiji kamar auliyau kamar manzanni da annabawa da sauransu da mala'iku duk suna cikin auliyau falkaunu halittu kakaf a alahu waɗanda as sama wa asfaluhu da halittun da a ƙasa lahu abdun kowa bawa ne ga Allah faƙirun kowa mabuƙaci ne ga Allah khadi'un kowa mai tawalu ne mai ƙasƙantar da kai ne ga Allah wa bi zillatin kuma tare da ƙasƙantar da kai to sai ce wa ilaika jumlatan min burhani haza to wa ilaika jumlatan ka karbi wani bangare wata jumla min burhani haza daga cikin hujja hujjojin da suka tabbatar da wannan tauhidi na rububiyya fala a ta ta qariruhu bi adillati haƙiƙa tabbatar da shi ya zo tare da dalilai min zalikal amru sarih daga ciki akwai umarni wanda yake bayyananne da Allah ke cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a shine iktibasin wannan aya Mm. ku bauta ma Allah kaga aka zo da lafazin bauta eh yawa wa abudullah wa kaza ko i'buduni shine wa an ibuduni hadha siratun mustaqim kaga duka da can da nan an ambaci lafazin al'ibada to kaga wannan hujja ce kan cewa mi tauhidul ibada din nan tabbatacce ne gayatan bi sarahati wato shine m- abin tukewa bi sarahati kuma a bayyane ba tare da wani rikici ba wa kazaka Allah ta'budu shaytana haka fadin Allah ta'ala na cewa Allah ta'budu shaytana yana ishara zuwa ga abin nan wala qad ahidna menene alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytana kar ku bauta mashi Allah ta'budu shine mahallin shahid qul nahayun ka faɗa shi wannan hani ne mana wanda ya ƙunshi haƙƙahu ko haƙƙin Allah bi ibadati da bauta masa tunda cewa an kai la ta'budu shaytana kar ku bauta mashi ne kenan ya ya ƙunshi hanin ah, wato haƙƙin Allah ga bauta ko kuma haƙƙin shi shaiɗan in mun mai da zamirin zuwa ga shaiɗan wato ya kunshi an hana shi shaidan abota masa domin ba haƙƙinsa ba ne haƙƙi ne na allah maɗaukakin sarki aidan kuma wata sirihul adilla hawayo akwai bayanin hujjoji anna ma abaduhu wahaman kawai abinda suka bauta ma wahami ne ba haƙiƙa ba ne shirme ne batilin kuma ɓanna ne bi jahalati kuma bautan ma sun yi ta ne bisa jahilci duka akwai ayoyi da dama cikin qur'ani da suka tabbatar da wannan Allah ya wofintar da hankulansu aidan kuma wata sirihu dalili akwai bayyana dalili bi anna ma abaduhu laysa bi malikin li zarrati abinda suka bauta har da karamar tururuwa ba zai iya halitta ba la yamlikuna mithqala zarrati to yanzu wanda bai mallaki zarra ba ina mal- magana mallakar dan adam hmm? zarrafa to in ya da'uhu da'una laisa yujibuhum su masu bautar su in sun kira su ba za su iya ba su amsa ba yana ishara zuwa ga gumaka ko ba ba gumaka ba kila matattu da suke kira ko kuma masu rai waɗanda ake kira ga abin da ba su da iko ko mutum ya kira shehin sai ce ya ba shi arziki Eh, ya shehu abdulkadir ka bani arziki ka bani lafiya ka bani haihuwa ka bani kaza ka bani kaza to kaga wannan aikin banza ne ba zai iya ansa masa in tada uhun ka gani masta jabu lahu bisa kaddarawa ke to me amfanin kiran Allah ya sauwaka to shine yace iz laysa yasma'uhum domin shi abin kiran nan baya jin su bi nafsin hayyatin da wata rayuwa mai rai tunda guma can wancan lokaci gumaka ne suke sassakawa gumaka suke sassakawa a wancan lokaci ma akwai waɗanda su a, zinari suke narkawa sai su kera gunki in talauci ya same su sai su sai da gunkin su ci abinci in sun ka sake samun wani sai su sake kera cikin kwarai shi a goda da suka yaga eh marakabi ne su haka suke yi saboda haka in an yi talauci a sai da abin bauta in ka sake samun wadata sai a sake samun sabo a kera to haka haka suke yi to duka an samu wannan wasu kuma sassaƙawa suke yi da iki wasu dutse kowa dai da abin da yake bauta haka aka zo lokacin jahiliya aka cika maka da wa'annan gumaka kowace kabila da nata gunki da lokacin da take zuwa ta mai ibada ta roƙe shi abin da take roƙo da sauransu in tafiya mutum zai yi sai ya je ya nemi izini in aure zai yi sai ya nema in kasuwanci na akari duk abin da zai yi to sai ya zo wajen gunkin ya samu masa albarka Hmm? a shi ne Allah ya faɗa ci wannan shirme kuke yi da ko kun musu magana ba sa ba ku amsa to ana wannan hayaniyar ne sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tsakiyar annabi ya bayyana gunki 360 a cikin kaba duk an rataye su kowace kowace kabila da nata a ɗakin Allah Mm. to ka gani kuma a haka akwai ibada da suke ware ma Allah Suna- suna aikin haji shi aikin haji tun jahiliya ana yi tun jahiliya akwai wani lokaci da suke warewa na musamman sai su zo su yi ta su su yi tsirara su zo suna ta dawafi ga ka'aba wai tunaninsu bai kamata su bauta ma Allah da tuwafin da adda datti ba tunda sun yi wani abu na bautan gumaka to ya kamata a cire tuwafin a aji yanzu a fito tsatsatsab a bauta ma Allah ai shi a shirkar da Allah ke nufi suna yin wannan kuma suna yin wancan shine abin da Allah ke nufi duk shirkar da ka ji ana magana wannan saboda haka suna aikin haji suna sallah irin tasu kuma duk Allah suke ba kawai da annabi ya zo duka akwai ire-iren waɗannan abubuwa to da musulunci ya zo aka tabbatar da aikin hajji aka yi gyare-gyare cewa to daga yau kawai wanda ya sake zuwa ɗakin hajji da suna ya ɗawafi tsirara amma a samu zannuwa guda biyu a ɗaura guda a rataye guda don a rufe al'aura tunda in kun zo za ku bo- za ku kira gumakanku ba ku tsirara Eh, abinda su suka ɗauka su wayannan gumaka ɗin wasa'ilu ne da za su ɗan rage musu wasu abubuwa zuwa ga ubangiji ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah to shine shi a dalilin roƙonsu ba wai ba su yarda da Allah bane a sun yarda da Allah amma suna ganin bai kamata a ce shi ɗaya za a riƙa ba aj'al al-alihata ilahan wahida to wannan shine ya za a ce wai Allah guda kawai shi kadai kai a yawaita yau kana wurin wancan gobe kana wurin wancan Allahul Musa
alhamdulillah
Allah ya kam shirya tana da daɗi balhum na'am kace ni ba ka gane kan bada kake dalla gan gado kai ka isko cikin gari haka Eh.
nan ya zama jiki sai to ya za ka ka gane in ba shari'a ta zo maka ba to ai shi yasa matsala ce mutum ya taso cikin bata daidai lokacin da yariyar shari'a da ya zo ma kuma ka fahimci mm.
ka bari eh dama akwai ilhami ai na'am akwai abin da ba ji ne za ka yi ga wani ba to kin sa maka za a yi
Allah ya hukunta Allah zai kin sa maka wannan abu wasu ne Ba- eh ai bari in baka misali na'am kamin shi annabi ya yi masa wahayi ai ilhami aka yi mishi cewa wannan ibada ba ba ta da kyau shi ne bai kamata ya shiga bai ma kamata ana yin wannan ba tun da za a laifi ba tun bai za annabi ba shi addalilin da ya dinga zuwa garo hira yana nazarin shin mina na zai fito musu da zai karkatar da su daga wannan shirmen Eh, shi abbautar da yake a garo hira shine ma'anar ya tahannaf Mm.
shine an nazaru fi ma ya amuruhun bihi wa yanhahum anhu to ana tsakiya haka ne sai ga mala'ika jibril kaga ai wannan abin ilhami ne ba wahayi aka yi masa ba lokacin wahayi bai auku ba to hatta cikin ɗaiɗaikun mutane a faradun minan nas akwai abubuwan da Allah zai kinsa mata ka gano kuma ilhamin sahihi ba littafi ka buɗe ka karanta ba ba wa'azi ka jiya ba ba wani abu haka kawai kai da kanka tunanin ka Allah zai baka wannan kuma ka dace da sawaba ka gano shan giya da ya famu da hauka da eh ba ka kasance ba wannan ciki eh na wata kawai ƙwarai ku kuma kai baka san haramun da ba kuma kai baka san haramun ta ba to ai kamar shan taba ne can da kowa ko da ya taso kawai abin da ɗaya ɗauke shi kwalama abin kamar yayi kowa ya je ya sai hayaki shi ta bushe ba a ma ɗokai wani abin nan amma cikin haka kuma sai ga wasu sun bari sai daga baya suka je wa'azi cewa taban nan ba ta da kyau ya kamata a barta balhum junudun ba haka ba su mushrikan nan taron rundunoni ne haduru na masu halarta suna gadin gumakan akwai holo- akwai masu gadin gumakan eh ba wai haka ɗaya suka rataye ga banza ba akwai waɗanda su gadi suke yi ya ta'aqabun suna canjin duti eh wannan su su zo su fake lokaci kaza su jaye waɗanda su kuma su zo su fake lokaci kaza don ka Dan- don ka a zo a a cutar da gumaka ko kuma in ko kuma abincin da sun ka ajiye musu ka wani ya zo ya sace don suna kawo abinci na safi suna kawo na rana suna kawo na dare tuna da cewa
to shine ya ce ai ku taron rundunoni ne a matsayin sojoji hadiruna masu halarta kuna gadi lidaf man yawi man yanwi bihi sharr domin ku kare gumakan ga duk wanda ya nufe su da cuta ko sharri bi nau'i aziyatin da wani nau'i na cutarwa to Allah mai bukata sai an sai an yi mai gadi to kai in ka shiga matsala ya za a yi to shi yasa yace dhawfa talibu amma kaga kowa ya samu rauni ke at-talib shine al-abid al-matlub al-ma'bud Mm. Allah ya sawwaka to shine yace aidan wa tasrihu ad-dalili bi anna ma abaduhu laysa bi khaliqin li zubabati haka Allah ya bayyana karra abinda suke bauta bai halici ko da kuzi ba ne wanda dai ake ganin kamar ba shi bai da wani kima na lazina ta da'una lan ya haluku zubaban Eh, ba za su iya mallaka kuda ba kuma za su iya su gwada wannan ya kawo kafa wannan ya kawo fifike wannan ya kawo eh kai yawo sai a haɗu a taimaka ma juna to kaga da za su iya da su yi mutum wancan lokaci allah ya ya, ya guranta musu to wanda bai ma iya halittar kuje shi zai zo yana wani abin nan sannan shi gunkin gara ake bauta ma in kuje ya zo ya haushe ya mai hitsari bai isa bai eh bai isa ya ɗauki mataki akan kujen ba ku kuma ba za- ba ku da izinin ba ku isa ku ku kago halittar ko da kuje ba ne to haka aka yi ta bayanin hujjoji annabi yana ta bayyana dalilai a haka saura suka yi ta musulunta wasu kuma suka gano suka ce a'a in sun dawo sun kabe shi sun ci baya Eh, ai maraya na ba dan kowa ba ne ba wani babban mutum ba ne su inda ma Allah zai turu manzo to ai ya kamata a samu wani babban mutum eh a a dibi wanda ya fi kowa kima a nan cikin garin maka ko ta'if sai a aiko shi ko laula nuzila hadha alquranu min alqaryatayn azim a samu wani babba ko nan ko ta'if ko maka ko ta'if shine min alqaryatayn azimin wani babban mutum eh kaga wannan eh, ishara ne zuwa ga wulakanta annabi wai annabi ba azimin bane wai da an yi haka to da za su bi kaga kenan sun sun yarda da abin da annabi ke faɗa gaskiya ne yanzu matsala ce tsakaninsu da annabi ba da abin da annabin ke gaya musu ba an gane wannan ko? Hmm.
Allah ki nuna da liƙa ce Allah ya tsara da ita Hmm.
hawan ga lokaci hawan ga lokaci da ya za ka ga ce yuwar zan yi sarrafa shi in yaushe ya karatu
kenan ko ta liƙa ta saka ta dama tun nan asalin na ba akwai ta yi eh ya yi magana yaushe ya tashi yaushe ya karatu ni zan je gare shi ni kaza kaza kaza ya ta hayaniya to kaga kakanninsa su abu jahil kenan wannan ciwo shi da aliyya a jahiliya ce maguzanci ne ai abin da aka ce unzur ila nafsin ƙauye la ila alƙa'i duk sanda matsala ta taso to abin da mutum yake faɗa shi zaka kalla ga shi awa ba wai wake magana ba maganar wake magana wannan jahiliya ce abin da yake faɗa shine mizani
ba shi ba ba shi ba to sai zan su su abu jihali sai suka kalli shaksiyar annabi ba abin da annabin yake faɗa ba a abin da annabi yake faɗa sai suka ga ba shi ya cancanta a ba ba sai hasara ta ɓullo kai Hmm? sai suka sai suka ƙi gaskiya ba wai don ba su san cewa abin da yake yi ba gaskiya ba ne a zukatansu sun san da haka to har ko yaushe in kana son ka gane gaskiya to ka dinga kallon mi mutum ke faɗa in gaskiya ne ka karba da ana kallon shaksiya a shedan kaga ba zai faɗi magana ba annabi ya tabbatar shedan ya fi kowa daɗewa cikin sabon Allah ya fi kowa amma kuma kaga da ya faɗi abu aka tabbatar Mm? to sai ce du'afa'u allolin nan naku fa masu rauni ne makhaluku na su ma abin halitta ne laisa lahum yadu ba su da wani ƙarfi shine yadu anan Mm. dama yadu yana da ma'anoni daban-daban yadu yakan zo da ma'anar ƙarfi yadu yakan zo da ma'anar hannu dai wanda an ka sani wa huwa al-asl Mm? sannan yadu yakan zo da ma'anar ni'ima Eh, kana iya cewa li yadun ala zaidin Mm. ni ina da ni'ima akan zaidu Mm. an gani na
fi jalbi khairati wajen jayo wani alkhairi wa daf'i madarrati kamar yadda annabi ibrahim ya gaya ma babansa lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru la yughni an ka shaya a gani lokaci ma ya fa Hmm? to bari mu gani to sai ya kunu man abaduhu a ada allahu to waɗannan da suka bauta ma ba Allah ba za su zamo makiya gare su ranar tashin kiyama kamar yadda Allah ya faɗa to ka gani yarmunahum billa'ani suna jifan su da la'anta waya la'anu waya la'anu ba dukun to wannan shi ne shi mabiyi ya tsine ma abin bi abin bi ya tsine ma wanda ya bi shi Allah ya sauwaka yawma qiyamata yawma qiyamata ranar tashin kiyama balhum wama abaduhu fi naril lazza kai da su da waɗannan allolin da suka bauta duka za a tattara su a sasu cikin wuta mai tsananin zafi ita ce laga hasabul jahim za su zama makamashi da ainihin jahim na kuma mata abu nuna min dunin lahi hasabu jahannam an tumla hawa ridu biduni ayyatin miryatin ba tare da wani shakka ba tabban lahum kai halaka ta tabbata gare su taraku ibadata rabbi domin sun bar bauta ubangijinsu zulman saboda ɗaya zalunci ba jahilci ba wa udwanan da shishigi ƙetare iyaka bi kulli jahalatin da duk tare da dukkanin wani jahilci innal ibadata lalle ita bauta haqquhu sirfu haƙƙin Allah ce shi kadai yana da kyau kowa ya san wannan bauta haƙƙin Allah ne a sirfu shi kadai allazi wannan da la haƙƙa fiha battatan da babu wani haƙƙi a cikinta battatan yanke likaliƙatin ga wani halitta kowane ne shi to masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته